أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركة مدسادوها أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن تيغبا دكراتم منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم wallafa sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala wannan shi ne majalisunmu na 104 a cikin karatun wannan littafin muna uku ga watan safar hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da bakwai ga watan takwas a kalandar bature 2023 idan ba a manta ba muna karatu kan mu'az bin jabal mun tsaya inda malam yake mana bayani akan iya gwagwarmaya ko iya kokari da ya bada wurin jihadi wurin ɗaukar kalmar la ilaha illallah ya ba mu labarin abinda yawa kanu lokacin da suka ta yi ma'arakatu ajinajin kuma haka malam ya ba mu bayani akan irin jarumuta da mu'az bin jabal ya nuna lokacin da aka ta yi yakin fihlu bai sani yau insha Allah malam zai mana bayani akan irin jarumta wadda malam ko sahabinmu radiyallahu anhu ya nuna lokacin da aka tahi ma'arakatu al-yarmuk manta ba a can baya mun yi bayani akan ita ma'arakatul yarmuk tana ɗaya daga cikin yaƙiƙiƙa wanda musulmai suka yi shiri iya shiri ɗaya ne daga yakikikan da aka samu buɗewar garin sham inda ƙalla ana an samu a cikin runduna ta musulmai an samu sama da dubu talatin wanda suka sharaka wannan yakin kuma ƙarshe dai musulmai sun samu nasara akan wannan yakin an yi ta a shekara ta goma sha biyar da hijiran manza Allah sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa kana radiyallahu anhu qa'idal maimana yarda Allah shi tabbata a gare shi Mu'az bin Jabal ya kasance shine komanda na runduna wadda take hannun dama ga a wancan ma ya kikkikan nan guda biyu da muka karanta duka shine bangaren hannun dama kamar yadda muka yi bayani idan musulmai sun zo suna kasa rundunarsu da kwai almaimana da kwai almaisara da kwai wadda runduna wadda take tsakiya rundunar da take hannun dama rundunar da take hannun hagu sannan wadda take tsakiya don a samu a samu nasara a cikin a cikin a cikin yakin da aka dawo to a wannan yakin ma'arakatul yarmouk yana ɗaya daga cikin ko shine komandar rundunar da take bangaren dama yace wa fi sabahil ma'araka washe garin ko ranar da za a gwabza yakin waqafa khatiban mu'az bin jabal ya yi tsaye yana mai yi wa rundunar shi ko sojawan shi magana yana mai mukhatabantar su faƙala sai yake cewa ya ƙura alƙur'an ya ku makaranta alƙur'an wa mustahfizi alkitab wanda suka harrace wannan littafin mai girma wa ansarul huda kuma masu taimakawa shiriya duk inda take a samu a ci ko a isar da sako duk don mutane su samu haske na wannan shiriya wa auliya alhaq kuma waliyai na gaskiya inna rahmatallahi wallahi la tunalu wa jannatuhu la tudkhalu illa bil amani yake cewa lalle rahama ubangiji na rantse da Allah ba ta samuwa wa jannatuhu la tudkhal kuma aljanna ubangiji ba a shigarta bil amani da gurace gurace kaga wannan me yake nuna mana ka zamna baka yi aiki ba ka ce a kana son rahama ubangiji ko kana son aljanna ubangiji abu ne wanda baya samuwa shine yake cewa wallahi wannan abubuwan guda biyu da gurace-gurace har abada ba mutum ba zai same su ba mutum ya ce a yana son rahama ubangiji ko yana son aljanna ubangiji da zaran bai tashi ya aiki ba baya yiwuwa ya samu ya sanya abinda bahaushe yake faɗi aljanna ta mai rabo ce a a wallahi gurace-gurace ba zai iya ba zai taba kai ka ba zuwa ga abinda kake so a gobe kiyama ba tilas sai ka tsaya ka zagi ne damtse ka yi aiki wannan aikin shi ne ƙarƙashin shi rahama ubangiji za ka same ta ubangijin kai sanya ka gidan aljanna to shi ne nan mu'az yake haɗi wa rundunar shi wallahi baya yiwuwa ku samu rahama ubangiji baya yiwuwa ku shiga gidan aljanna da gurace-guracen ku kurum ina guri bin tashi na yi wa ubangiji ba shi sun yawo ubangiji kullum yake wa kul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu ku yi kokari ku tashi ku yi aiki ku zagi ne damtse ku aikata abinda aka umurce ku iya gulgudan yanda za ku aikata abinda aka hane ku ku hanu a shine za ku samu rahama ubangiji a shine za ku samu aljanna ubangiji yake cewa wala yu'ti Allahu al-maghfirata war rahmata al-wasi'a illa as-sadiqin al-musaddiqin bima wa'adahum Allahu azza wa jalla haka rangwame da rahama mai yalwa ba ta samuwa sai ga masu gaskiya wanda suka gaskatar da abin da ubangijinsu ya musu alkawari wajibinmu ne mu gaskata duk abin da manzo ya zo mana na alkawali idan mun yi za a ba mu kaza kuma idan mun saba wa'idin da aka yi mana narko na azaba da aka tanada mana yake cewa to tabbas ba a ba da rangwame akan lahihikan da kai a gafarta maka ko kuma ka samu rahama mai yalwa da gun ubangijinka sai idan ka kasance mai gaskiya sannan kuma mai gaskatar da abin da aka yi maka alkawali ya ce alamtasma'un kaulallahi azza wa jalla shin ba ku ji ba abinda ubangijinmu yake faɗa a cikin alkur'anin shi ba wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim Allah ya riga ya yi alkawari ga wanda suka yi imani suka ba da gaskiya game da Ubangijinsu daga cikinku ku al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama baya da haka suka aikata ayyuka nagari la yastakhlifan na fil ardi tabbas Allah zai maida su mamaya a saman doron ƙasa mulki da zartar da hukunci da tahiyar da al'amarin musulmai da siyasar musulmai za ta koma a hannunsu za a kwace daga cikin wa'inda ko daga hannun wa'inda suka tsaya su yi wa Allah abin da ya umarce su ya ce kama stahlafan lazina min qablihim kamar yadda ubangiji ya warware ya subuce duniya daga hannun wa'inda suka gabace su suka ki tsayawa su yi wa ubangiji abin da ya dace duk lokacin da ubangiji ya baka to ya jarrabe ka ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wane ne zai tsayaye abinda aka umurce shi abinda ake so yayi da wannan damar da aka bashi to da zaran yace zai wuhintar da wannan damar to tabbas Allah zai kawo wanda zai maye gurbin shi ya tsaya yi wa addini abinda ya dace wa'ada Allahu alladhina amanu alqawli ne ubangiji yayi ga duk wanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka nagari to tabbas su za su kasance mamaya a saman doran kasa in a wani hali aka samu kai wallahi ubangiji zai ajiye wa'inda suka hijin tsoron ubangiji a saman doron ƙasa ya kasance su su suke zartar da hukunci a cikin al'amurka a cikin rayuwa ta yau da gobe yake cewa kenan wannan gurace-guracenmu har abada ba zai ba mu ba wannan abin ba wajibi ne sai mun tsaya mun zagi ne damtse mun gaskatar mun kasance daga cikin masu gaskiya haka mun yi imani da Allah mun gaskatar da aiken da ubangiji ya aiko haka kuma muka yi ayyuka na gari idan mun yi haka to tabbas wani azzalimi ba zai ba zai ba zai samu saidara akan mu ba wannan idan muka dauka munasabar da ya sanya Mu'az bin Jabal yake hadiwa rundunar shi wannan abin tabbas wa'innan mutanen azzalumai ne sun ƙi Allah sun ƙi manzan shi kuma sun kahurce wa Allah da haka da zaran kun yi imani da Allah kun yi aiki na gari to ubangiji zai sanya ku kasance mamaya a saman wannan doron ƙasar muleka mu gani yaya ubangiji yaya ta kaya da fir'auna da shi da musa alaihi salam ga fir'auna nan shekara da shekaru yana yana mulki yana abin da ya ga dama amma dai kasancewar an zo mai da saƙo da ya yi imani mulkin shi zai ɗore shi zai ci gaba da zartar da hukumci annabi musa kuma ya kasance a matsayin shi na manzo annabi amma dai sai ya kiya mi allah ya yi allah sai ya maye gurbinsu da wa'inda suka yi imani da allah wa'inda za su bautata mai tsaye iya bauta a saman doron ƙasa shi sanya nan kira ne shi mu'az bin jabal yake garindinar shi kuma wannan kiran ya kira ne ya ummuna jami'a dukkan mu muna cikin wannan kira yake cewa antum insha Allah insha Allah mansuruna da ikon Allah ku dai wannan rundunar za ku samu nasara dalilin mi sun yi imani da Allah kuma suna aikata ayyuka na gari kuma baya yiwa ubangiji ya ɗaukaka kalmar kawurci akan kalma ta musulunci shine yake cewa insha Allah ku za ku samu nasara akan wannan yakin da kuka huto ya ce fa'atihu Allah wa rasula abinda ake so sirrin samun nasara a dukkan al'amarin bawa shine biyayya Allah ga manzon shi abinda ya ce maka kai ka zagi ne da mutse ka yi shi iya yanda zaka iya abinda ya hane ka ka hannu idan ka ce zaka biye zaka ba Allah da manzon shi to tabbas zaka samu nasara a cikin al'amarinka yace wala tanaza'u kadda ku yi jayayya shugabanka idan ya ce maka ikaza to ka yi ƙoƙari ka yi kadda ku yi jayayya tsakankaninku fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin idan kuka ce za ku ringa jayayya tsakankaninku wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ko ku saba wa shugabanku jagoranku ko komandanku yake cewa to tabbas za ku samu za ku samu cikas za ku samu ƙin samun nasara a wannan yakin da kuka huto kuma dukkan karshashinku za ya tahi amma dai abin da ake so isbiru ku yi haƙuri in mi za ya zo ya same ku ku yi haƙuri inna allaha ma'as sabirin lalle allah yana tare da masu haƙuri yace wastahyu min rabbikum واستحيوا من ربكم أن يراكم, أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته ورحمته yake cewa ku ji kubiyar ubangijinku ya ganku kun juya baya akan wannan yakin abin kubiya ne a ce a ai ba magun ubangijinka ba a dawo gida a ce a wane ya tsere kamar misalin ka shiga fage na competition na kwambala a ce maka a ai da ya sha naushi tsere waye ai kaga wannan abin zambo ne wanda zai bi ka har ƙarshen rayuwarka shine ne yake cewa ku ji tsoron ku ji kumyan ubangijinku kuna ƙalƙashin rahama ubangiji kuna ƙalƙashin tahta qabdati a cikin hoihon ko a cikin tahin hannun ubangiji kuna ƙalƙashin rahamar shi a ce kun watse ko kun tsere kun bar abin da ya kawo ku abin da kuka sanya kuka baro iyayenku kuka baro diyanku kuka baro garinku kuka zo dan shi a ce kun tsere yace ku ji tsoron ko ku ji kumi ubangijinku akan haka yake cewa walaysa li ahdin minkum malja'un min dunihi babu wani wanda yake da mafaka kuma bayan mafaka a gun ubangiji wani bai baka mafaka ba ka tahi gaba gadi ka wuskanci wannan yakin in ma ya kasance ka samu nasara ko kuma kai shahada yake cewa la muta'azzizin bi ghairillahi babu wani wanda ya samu daraja ya samu daukaka ga wani Allah wani bai isa ya bada ta ba ubangiji shine yake badawa in ya ga dama ya ɗaukaka ka a lokacin da ya ga dama kuma ya ƙasƙanta ka a lokacin da ya ga dama dukkansu wannan jarraba ce idan ka yi haƙuri ka samu ladan jarrabawarka ƙulin Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u tanzi'ul mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tanzi'ul wa tuzillu man tasha'u bi yadika alkhairu innaka ala kulli shay'in kabira mulkin na Allah ne ya dan dosa na maka ya dan baka wa an sai tsiraru wanda zaka jagorance su idan ya ga dama tsakar rana sai ya kwace kayan shi ba wani wanda isa ya kai ya kai ya turo kwamfukasu ya ce ba amawa na adalci ba abin da ya yi haka kuma in ya ga dama tsakar rana ya ɗaukaka ka ba wani wanda ya isa ya hana haka idan ya ga dama ya ƙaskanta ka babu wani wanda ya isa ya hana shi sanya a cikin hadisul qudusi yake bayyana mana law ijtama'atil umma ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allahu laka wannan al'umma dukkanta ta haɗu ta ce a aiwa na sai mun me kaza na daga alheri na daga arziki yace wallahi ba wanda ya isa yi sai abinda ubangiji ya ga dama a cikin al'amarin shi haka idan suka ga dama wa'annan al'umma dukkan ta haɗu ta ce za ta cutar da kai akan wani abu wallahi in volkan suka kawo gidansa sanya ka sai abinda ubangiji ya ga dama ba sai su cutar da kai ba wannan shine tsari na ubangiji ita ce sunna Allah a saman doron ƙasa shi sanya nan yake bayyana musu babu wani wanda ya isa ubangiji ya ɗaukaka shi alhalin yana neman ɗaukaka a wurin wani kaga wannan haɗi musu ne yake yi a matsayinmu na musulmai mu muna nema gun Allah su kuma wancan a wurin abu a wurin abun bautansa suke nema shi kuma baya yiwa abun bautansa ya ɗaukaka su duk wanda ya nema a gun wani koma bayan Allah to tabbas ya kama ya kama ya kama hanyar da ba zai taɓa dacewa ba ita ba idan ubangiji ya bashi to diddan ya ƙara ingiza shi ne ya ƙara hallakuwa Allah ya kiyaye mu mala yake cewa walamman qaddar rum alal maimana lokacin da mu'az bin jabal ya ƙare ya ƙare da runduna ta rumawa ɓangaren dama saha sai ya yi ihu shi kuma wannan mun karanta hadisi wanda mutumin da zai zo yana bajinta yana yana nunawa ya kai a cikin a cikin fagen yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in dai a cikin yaƙin ne babu wani wannan babu laihi game da wanda zai yi haka yake cewa mu'az bin jabal yayi ihu yake cewa ya ibadal muslimin ya ku bayu musulmai inna haula'i qad tayassaru li shiddati alaykum yace lalle wa'annan runduna hawa sun yi tanadin su takura muku su gallaza muku ko su dandana muku aya a hannunku yace wala wallahi la yarudduhum illa sirqul liqa yace babu wani abu wanda zai mayar da nihinsu yace illa gaskiyar haduwa da kuka yi da su kun haɗu da su don ku yaƙi kahurci da kahurai kuma ku ɗaukaka musulunci da musulmai dalilin haka ku haɗu da su ya ce wannan gaskiyarku ita za ta sanya ku samu nasara a tare da su ya ce wasu fil ba'asa kuma da haƙuri lokacin da aka shiga cikin kumci idan ka zo kana muwajahanta abokin adawarka da kwai sarewa da kwai kaza abubuwa daban-daban za a zo za a yanke ka za a yi kaza za a yace idan kuka yi haƙuri akan wannan damuwa ko wannan kumci da kuka shiga yake cewa za ku samu tabbas abinda ko kun samu abinda kuke so sabida mi ba wani abin da zai mayar da aniyar wa'innan kahuran illa niyyar ku ta gaskiya da haƙurinku lokacin da cutarwa ko kumci ya same ku lokacin da kuka muwajahance su yace sun manazala ala farsihi sannan mu'az bin jabal ya sabka sai ya sabka daga kan dokin shi yake cewa man arada ya akhuzu farsi wa yuqatil alaihi falyakhuzuhu duk wanda yake so ya amshi doki na ko ya dau doki na diddan ya hawo yayi yaki da shi yake cewa na bashi shi yace wa athara bidhalika an yuqatila rajulan ma'al mushat yace mu'az bin jabal sai ya fifita ya sabka daga kan dokin shi yayi yaki tare da wanda suke yan kafa kamar yanda su ma suke yi فوسب إليه ابنه عبد الرحمن بن جبل وهو غلام قد احتمل alokacin nan sai ɗan shi abdurrahman bin jabal yaro ne wanda ya kai matsayin balaga a lokacin nan sai ya kama linzamin dokin ko kuma ya zo yi magana game da ma'ahin shi ko ya kururuwa game da abin da ma'ahin shi ya faɗa yake cewa ya abati ya kai babana inni la'arju an akuna ana farisan a'zamu gina'an anil muslimina minni rajulan yake cewa ina guratar ko ina kaunatar in kasance ɗaya daga cikin mahaya doki in yi yaƙi a saman doki ya ce a zama gina'an anil musulmi na minni rajina ya ce musulmai sun yi wadatuwa da ni akan in yi yaƙi ina ƙasa shi ɗan yana ganin idan ya yi yaƙi a saman doki zai yi ba da gudunmuwa akan yaƙin shi a ƙasa shi kuma ma'ahin yana gani a'a a yanzu ya wadatu da yi yaƙi a saman doki ya sabka ya yi yaƙi kamar yadda 'yan ƙasa suke yaƙi yake cewa wa anta ya abati rajulun a'zamu minka farisan yake cewa ya kai babana lalle kai yaki a ƙasa yahi maka da kai yaki a saman doki wa a'zamul muslimina rijalahu rijalatan yake cewa mafi kyan ko mafi girman daraja game da musulmai sune waɗanda suke yaki a ƙasa wa idza ra'auka sabiran muhafizan sabaru insha Allah yake cewa idan wanda kake jagoranta kenan rundunarka idan suka ganka mai haƙuri ne mai kiyayewa ne ya ce sabaru insha Allah su ma za su yi haƙuri in Allah ya so wa hafazu kuma za su kiyaye su ma faƙala mu'az mu'az sai yake cewa waffaqani Allah wa iyyaka ya bunai Allah ya datar da ni da kai ya kai dana sai malam ya ci gaba da mana bayani yake cewa al'adlu fi hayatihi adalci a cikin rayuwar wannan bawan Allah Mu'az bin Jabal qala Yazid bin Umaira wa kana min ashabi Mu'az bin Jabal qala kana ay Mu'az la yajlisu majlisan illa qala yake cewa wannan asarin daga Yazid dan Umaira ya kasance ɗaya daga cikin mabiya Mu'az bin Jabal yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa Mu'az bin Jabal ya kasance baya zama a wani majalisi fati ya ce Allahumma hakamun qistun tabaraka ismu yake cewa ya Allah hukunci wanda yake mai adalci sunayenka ko yi Allah ya yawaita albarkatu a cikin sunayenka a halakal murtabun duk wanda suke kokonto akan wannan addinin naka ko akan hukuncin da za ka yi ya ce Allah ya halakar da su ya ce babu wani majalisi da yake zama face ya yi wannan addu'a sai gaba ta ga malin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yuwaddi'uhu qabla al-maut annabi mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana ma mu'az bin jabal ban kwana kamun mutuwar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an asim bin humayd as-sakwani wannan asarin daga ko hadisin wannan daga asim dan humayd as-sakwani yake cewa anna mu'az bin jabal lamma ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama ila al-yaman lalle mu'az bin jabal lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ya aika shi zuwa garin Yaman ya kiraye su ya karantar da su addini kharaja yusihi karo na karshe manzo Allah sai ya huta bayan gari tare da mu'az ya raka mu'az diddin yayi wa mu'az wasiya wa mu'azun rakibun mu'az yana sama abin hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ƙasa yana raka shi wannan yake nuna mana tawadu'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar abin da yawa kana lokacin Usama lokacin da Abubakar ya raka su zuwa bayan gari a kawa shi kuma Usama yana sama abin hawan shi ya raka shi yace ni ma kawahuwa na su yi kura dalilin huta wannan yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raka Mu'az diddan yayi mai wasiya Mu'az yana saman abin hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ƙasa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yamshi tahta rahilatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tahiya ƙasan dabbash dabban Mu'az kenan yake cewa falamma faraga lokacin da ya gama ƙala sai yake cewa ya mu'az ya kai mu'az innaka asa Allah tula Allah talqani ba'da ami hada yace ina guratar ya kasance ba za ka sake haduwa da ni ba bayan wannan shekara wala'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri yake cewa ta kanyu idan ka dawo garin Madina ka huce ta makwantaina inda aka binne ni kuma ka huce ta masallaci na amma dai ba za ka same ni ba fabaka mu'az jash'al li firaqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mu'az sai kuka kuka iya kuka saboda tsoron rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tabki ya mu'az kada kai kuka ya kai mu'az au innal bukaa min ash-shaytan lalle kuka daga shaitani ne wannan shine wasiya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama mai wasiya shine mala yace falamma faraga yayin da ya gama yiwa mu'az wasiya sai yake bayyana wa mu'az takanyo ko ina goratar ba za mu sake haduwa ba bayan wannan shekarar sai dai ka biyo ka ga makwantai ka ga kabarina kuma ka ga masallaci na wannan idan yana nuna mana ba abin da yake nuna mana illa iya mahimmancin mu'azu a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala ya ci gaba da ce mana asabaru inda nuzuli bala idan wata musiba ta abku wa ɗan adam to ga wajibin shi ne ya yi haƙuri kuma yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana ajaban li amri mu'min inna amruhu kulluhu khairun abin al'ajabi ga al'amarin mummuni ya ce dukkan al'amarin shi alkhairi ne in cutarwa ta same shi sai ya haƙuri ita ce mafi alkhairi a gare shi idan yalwa ta same shi sai ya gode wa Allah ya ce kuma shi ne mafi alkhairi a gare shi shi ne nan malin zai kawo mana wani tsokaci akan idan irin musiba ta samu bawa to wani hali ya kamata kuma mai mu'az yake yi a irin wannan halin yake cewa izastahkamatil azamat idan kriz ta yi dominan mutane ta mamaye mutane wata akkadat hibaluha dukkan igiyoyin da za su isar mutum ya shiga cikin kumci an rigaye an tabbuka su ko yana tsaka mai wuya ya ce wata rada fatid dawa'iq kumci kurmi kai kawo yake yi duk wani abu da za ka kirdada to sunan shi kumci yake cewa wa tsala lailuha kuma warware ta jima bata warware ba aka yi aka yi kullum a cikin kumci ake kowane dare kurum a cikin kumci ake yi ya ce fasaburu ya sha'ulil musulmin nur yake cewa haƙuri shi yake haskakawa ko shi yake yaɗawa musulmi yake yaɗawa musulmi wani haske ya ce amma dai wani irin musulmi al'asimu minar takhabbut wanda ya kame kanshi daga lakbata shi ne ya ringa tashi ya ce a ai dalilin suwana ne wannan kumcin ya same mu dalilin kaza wannan kumcin muka shiga cikin wannan kumcin dalilin kaza bai maida wa Allah al'amarin shi ba ya ce to idan mutum ya maida wa Allah al'amarin shi ya haƙuri to wani haske zai mamaye gaban shi ko zai mamaye rayuwar shi a cikin wannan halin kumcin da yake ciki yake cewa wal hidayatul waqiya min al ya yace da shiriya wadda zatta yi mai maganin hudda tsammanin wannan kumcin ba zai huta ba shine idan musulmi idan ya shiga cikin wannan halin ya sani inna ma'al usri yusra bayan wannan kumcin da kwai sauki da zai yanzu kullum matsin yana karawa kuma sauki yana kusantarwa shine idza daqa al'amru ittasa duk irin kumcin da bawa za ya samu to tilasto al'amarin sai ya bude yake cewa was-sabru min anasirir rujula yake cewa hakuri kuma unwani ne ko titir ne na daga mazakuntakan mazashi ba kowa ba idan ya shiga cikin musiba ba yake haƙuri ba su kuma dama ubangiji ya bayyana mana ire-irinsu waɗannan su ne wanda ubangiji ya ya sanya wata shirya a tare da su kuma kamar yadda yake bayyana mana a cikin suratul baqara allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa innan da kai wani wata addu'a addu'a gagaruma da gun ubangijin su kuma da wani jin kai da gun ubangijin su wa ulaika humul muhtadun kuma wa'annan sune shiryayyu shi sanya nan mala yake bayyana mana yake cewa ai shi haƙuri ba kowa yake iya yin shi ba in ba mazaje ba wanda suka amsa sunan mazaje wani ɗan ƙaramin abu idan ya same shi ya fara raki ya fara tunanin a'a ai al'amarin nan ya jima koma kan annabi ayyuba alaihi salam magani shekara nawa yayi yana cikin halin kumci yana jin kumya ya roki ubangiji ubangiji shi yaye mai halin da yake ciki saboda shekarun da yayi a cikin yalwa bai kamata ba a ce ba dan dan wannan kumcin ya same shi ya tsaya yana roƙon ubangiji ubangiji shi ya yi mai amma dai lokacin da abu ya kai tura ta kai bango bayan shawara ya ce an nima sanya durwa an ta arhamun rahimi ubangiji lalle ni wata cuta ta same ni amma dai kai mai jin kai ne mai jin kan masu jin kai ne bai daga hannu bai ce ubangiji a yaye mini ba saboda da kai kumiya idan muka koma kan salaf zaka samu addu'a ibada ce kuma a duk al'amuransu suna nema ubangijinsu ya gafarta musu ubangijinsu ya sanya shi gida aljanna amma dai kan wani abu na rayuwa wanda bai ta kara ya karya ba ba za ka gansu ba suna daga hannu ba suna roƙon ubangiji ba yake cewa fa inna asqalul hayati la tuti'u la yutiquha al mahazila lalle yauna ne na rayuwa mai rauni baya iya musu baya iya daukan su yake cewa wa inda ma yantaki laha zulkawahil salba wanda zababbu daga cikin waɗanda suke tsayayyu daga cikin maza su suke iyawa su rike wannan ko su shiga cikin wannan damuwa kuma su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah kuma su yi haƙuri yake cewa ka zalikal hayata haka rayuwa take layan hadu bi risalatiha illa rijalun amalika wa abdalun sabirun babu wani wanda zai kusa a cikin wannan rayuwar da dukkan abin da rayuwa take dauke da shi na daga saƙoƙuka ya ce in ba mazaje ba wanda suke mazaje wanda suka amshi sunan mazaje yake cewa wa abtalun wa abtalun sabirun kuma da gwaraze wanda suke masu haƙuri idan ka ɗauki rayuwar nan ba wani wanda zai ce maka a kullun daɗi yake gishi kullun kurum maleji ne ake yi a yi haƙuri a maida wa Allah al'amarin shi zai huto ko daga cikin gida an taba shi ko kuma wanda yake mu'amala da su sun taba shi kowa ne ya tahimme da kudin shi kowa ne ya zage shi kowa ne ya ci ya mai zamba da aminci da sauransu ko kuma wani sa'in ka tashi gangar jikin ta kiya ko wani abu ya zo kurum ya, ya hana ka ka yi tunanin abin da ma ya kamata a yi a nan gaba to shi ne ita wannan rayuwa gugurma ya ce ba wanda yake iya mata in ba wanda ya haƙuri ba ya maida wa Allah al'amarin shi aka samu wani yana cikin hali halin haulayi har abada ba zai iya hutawa ba ya bayyana maka ba abin da yake cikin ran shi ba ko irin damuwar da yake cikin ta amma ne tsankanin shi da shi da ubangiji an sani shi ne yake bayyana maka wanda ya haƙuri shi yake cin nasara a cikin gugurmaya ko jarrabawa ta rayuwa wanda ko ya gaza haƙuri to shi ne wanda zai yi ta tahabbuɗi kuma ƙarshe ba ya samu ba abin da yake so ba yake cewa wa bila shakka babu shakka akan wannan al'amarin fa mu'azu min hadha sinf mu'az dan jabal yana ɗaya daga cikin irin wannan mutanen wanda idan rayuwa ta zo da jarrabawa suke haƙuri su maida wa Allah al'amarin su fa kana khairan lahum kuma shine mafi alkhairi a gare su bal huwa sayyidu hadha sinf kai bari ma mu'az ɗaya ne daga cikin jagorori daga cikin wa'innan wa'inda idan jarrabawa ta same su su maida wa Allah al'amarin su jarrabawa idan ta samu bawa abinda ake so a gare shi kai tsaye ya maida wa Allah al'amarin ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma gare shi za mu koma ya yi wannan addu'ar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da umu salma Allahumma a jirni fi musibati wa hlukhli khairan minha ya Allah ka bani ladan wannan musibar da ta same ni kuma ka maye mini gurbi da abin da ya hita alkhairi mu koma kan abin da yawa kana da ummu salma ummu salma lokacin da abu salma allah yi mai cikawa a cikin ranta cewa take yi babu wani wanda ya kai abu salma alkhairi a cikin garin madina ba wani wanda wani bazawari wanda zai zo ya taya ya aure ta ta samu irin abin da take samu a gidan abu salma lokacin da manza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo yake ce musu kice inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha take cewa wannan umarni ne na manza Allah sallallahu alaihi wa sallam amma dai ni na sani a zuciyata babu wani wanda ya kai Abu Salma amma dai umarni ne na manza Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma idan ya bada umarni wajibi ne ai tace tayi wannan addu'a ta meka wa Allah al'amari ya ce tana ƙare ta kaba sai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya turo yana neman aurenta to tsankanin abu salma da shugaban halitta wane ne mafi alkhairi sallallahu Alaihi wasallama ba ma haɗi ba ma jin daɗi ba ma daɗin haɗi akan wannan al'amarin take cewa sai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo ya nemi aurena sai na haɗi wa manzan Allah sharaɗuka na ina da yara ina da kishi ya ce wa yaranki ba matsala kishinki kuma zan mu roƙi Allah Allah ya ɗauke miki shikenan an wuce wurin ta zamuna a gidan manza Allah sallallahu alaihi wasallama ta ɗauki lambar ummul mu'minin uwan mummunai to ka gani wannan me ya kawo addu'ar da aka karantar da kai lokacin da jarrabawa ta yi ka zo ka yi kokari ka nuna ka san dama wannan daga gare shi ne hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun kana tunanin ka ce wai Allah ɗaya ne kayi imani kana bin Allah sau da kafa kana kiyaye dokokin Allah ka ce ba a jarrabe ka ba yace a'a walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibina tabbas mun jarrabu wanda suka gabace ku a hakan muka gane waye mai imanin gaskiya waye mai imanin ƙarya da yawa za ka ga mutum ya bar wata sana'a ta lalaci da yake yi huto na huto da yake yi da ubangiji ya dawo ya setu sai ga al'amari suna rawa bayan da yake so ba to ana so ne a jarrabe ka kayi haƙuri da halin da ka shiga ko ba za a yi haƙuri ba a gani kai namijin ne ko kuma ba namijin ba ko maza maza ne a yi kokari duk irin jarrabawar da ta zo ka maida wa Allah al'amarinka ka shiga cikin zumurar da wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake al'ajabi da al'amarinsu idan alkhairin ya samu su gode wa Allah ce shine mafi alkhairi a gare su in sun gode za a ƙara musu idan wata musiba ko wata jarrabawa ta zo sai maida wa al'amarin ya haƙura ya ce wannan kuma shine mafi alkhairi a gare shi zai samu ladan jarrabawa kuma ya yi addu'a Allah zai maye mai abin da ya yi wannan alkhairi kuma duk lokacin da jarrabawa ta yi tsanani to insha Allah sauƙin yana kusa Allah ya datar da mu yake cewa bal huwa sayyidu hadha sin fil jihad wa anil wa inda al marada yake cewa kai jagora ne mu'az bin jabal ga mutanen da idan jarrabawa ta same su yake hakuri wa khassatan lokacin da aka wuta bagen yaki ko kuma lokacin da cuta ta mamaye shi kuma kada mu manta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana yake tabbatar mana lalle ana jarraba bawa gwargwadon imanin shi an tambaye shi aka ce waye aka yi jarrabawa yake cewa al'anbiya usun mal'amsal fal'amsal yake cewa annabawa sannan kwatamkwacinsu sannan kwatamkwacinsu iya gwargwadon gejin imaninka labilin imaninka ko da garin imaninka iyayen da ubangijinka zai jarrabe ka yake cewa idan mutum ya kasance salman fi dinihi mikani kai ne a cikin addinin shi tsayayye ne yana bin dokokin ubangiji yake cewa to jarrabawar shi ta yi tsanani akan wanda kurin bar ruwan shi kuma in ya ji an yi kiran sallah yana wani hayaniye shi in dama ta bada sai ya zo ya yi sallah ba zai taba yiwuwa ba irin jarrabawar ka da jarrabawar shi ta zo daya ki sanya idan ka ga rayuwar ka kasetu ba wani abu wanda yake damun ka ba wata jarrabawa da take zanwa ka sake canza imanin ka shi kuma idan ya jarrabe ka ba don komi ba ne ba don ya kankare maka zunubi ya daga maka darajarka ko kuma ya kasance wata azaba da aka maka tanadi a gobe kiyama a maka ita anan a huce wurin shi in ya aka yi alkhairi ne game da mummuni yake cewa an ummi salmata radiyallahu anha anna aba ubaida lamma usiba ay fi ta'un fi ta'un amwas استخلف معاذ بن جبل حين اشتد به الوجع فصرخ الناس إلى معاذ ادعوا الله أن يرفع عنا هذا الرجز هذا الرجز قال إنه ليس برجز ولكن دعوة دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يخص الله بها من يشاء منكم أيها الناس أربع خلال من استطاع ألا تدركه قالوا ما هي قال يأتي زمان يزهر فيه الباطل ويأتي زمان يقول الرجل والله ما أدري ما أنا لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة حديث أم سلمة يرضى الله اشتبت أغريشي أغريتا تكتوى أبو عبيدة lokacin da yake jagorantar runduna ta musulmai annoba ta shigo inda suke nan garin sham ya ce lamma usiba fi ta'uni amwas akan annoba ta amwas wadda umar ya zo aka karanta mai hadisin da bai ji shi daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba yake cewa na ji abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa idan annoba ta samu al'umma ya ce wanda yake cikin ta kai huta wanda yake waje kuma kai shigo a lokacin na umar ya haƙura ya koma yake cewa lokacin da annoban nan ta samu abu ubaida istakhlafa mu'az bin jabal mu'az bin jabal yana ɗaya daga cikin rundunar shi shine jagoran runduna sai yace wanda zai jagorance ku shine mu'az din jabal wannan shine da mu ka'ida in ba wani sai wani in ba wani sai wani kamar yanda muka gani a can bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada tuta in wani ya mutu in wani yayi shahada a ba wani in wani yayi shahada a ba wani yake cewa hina shtadda bihil waja lokacin da cutar ta kaiwa Abu Ubaida makura a lokacin ne ya sanya mu'az ya kasance shine jagoran wannan runduna fasarhan nasu ila mu'az mutane suka ta kai suka yi ta cacce kuce akai ta daga murya akan mu'az me ka yi ud'u Allah an yarfa anna hadha rijis yace ka roki Allah ubangiji manin ya dauke mana wannan cuta qalu a irin wannan abin da ya sauka da mutanen annabi Musa la in kashafta annar rijza la nu'minu laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il idan dai ka dauke mana wannan wannan annobar to tabbas zamu zamu imani da kai kuma zamu saki banu isra'ila qala mu'az yake cewa innahu laysa birijz wannan ba cuta bace ta annoba ba walakin da'watu nabiyikum wannan addu'a annabinku ce wa mutus salihin qablakum kuma da mutuwan mutane nagari kamun ku wa shahadatun yakhussu Allahu biha man yasha'u minkum yace kuma shahada ce Allah yana keɓanta wanda ya ga dama daga cikin ku gani idan mutum ya mutu a cikin annoba ya mutu shahidi Allah zai keɓanci wane da wane ya sanya su yi mutuwar shahada yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane arba'u khilalin man istata Allah tudrikuhu yace abubuwa guda uku abubuwa guda hudu duk wanda yake iyawa yayi iyakacin kokarin shi kadda su riske shi saboda idan sun riske shi to ya mutu ya lalace sai suka ce mahiya miye wannan abubuwan guda hudu kala yake cewa ya ati zamanun ya zaharu fi hilbatil ya ce wani lokaci zai zo shashanci shi zai yada a saman doron kasa in baka ce ba za ka yi shashancin nan ba to kai ba a ɗauke ka a matsayin wayayye ba ba a ɗauke ka a matsayin wanda ya ci gaba ba ba a ɗauke ka a cikin wanda ya waye ba yake cewa to idan aka samu kai a cikin wannan to kai kokari kai dai kai addu'a kan Allah kawo ka cikin wannan lokacin akwai idan muka dauka zaka gani miye miye miye miye miye miye marabon mu da wannan zamanin an sanya shashanci gaba ga abin da ya dace a yi a saita wa mutane al'amarin addinin su ya kasance da kwai hay'atul amri bil ma'ruf wani wani wani gungu wanda za su ringa umarni da kyakkyawa su ringa hani akan mummuna sai ya kasance wa'annan gungun da suke umarni ga mummuna suna hani ga kyakkyawa su ake taimakawa su ake bawa gudunmuwa diddan su isar da abin da suke so shi kuma idan ka samu damar ka saitawa mutane halayensa bangaren addini baka yi ba to za ka kasance abin tambaya a gobe kiyama fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi daidai da gidanka da aka baka jagoranci idan baka yi abin da ya dace ba baka yi umarni da kyakkyawa ba baka yi hani da mummuna ba baka kama hannayensu baka tseratar da su daga daga daga wutar jahannama ba to ka tabbata za a tsayar da kai a gobe kiyama za a maka hisabi akan haka yake cewa wa ya ti zamanun ya ƙolin rajin wani zamani zai zo za ka ga mutum yana cewa wallahi ma adri ma ana ni dai wallahi ban san ba ni wane ne ba bai san dangantaka shi ba bai san daga ina ya huto ba za ya nuna maka bai sani ba ina tunanin ko wannan zamanin mun harama huce shi mun huce zamanin da ya huce wannan ka leƙa ka gani yanzu tunanin auren jinsi ake yi auren jinsin nan zai baka da zai tabbatar da kai kai dan waye dangantakar ka kai daga ina ne daga ka mutu an kare lissahinka mutum ka same shi bai san ba daga ina yake ina zaya miye manhoshi a rayuwa ba zai haɗi maka ba ba zai haɗi maka dalilin mi ya sanya ubangijin shi ya halicce shi ba wallahi babban ƙalubale ne game da rayuwarmu kana tunanin abinda ubangiji ya halitta don kai kurum ya halicce su ne kurum don shashanci don ka zo ka shantake ka yi wasa ka yi wargi ka yi abin da ka ga dama a rayuwar nan ta duniya a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un kuna tunanin wai kurum haka dan wasa muka halitte ku kurum ku zo duniya lokacin ka yi aka mutu shikenan ka yi abin da ka ga dama dalilin haka muka halitte ku wa annakum ilayna la turja'un kuma wai ba za ku koma zuwa gare mu ba wallahi duk wanda ya samu kanshi a saman doron kasan nan ko a cikin wannan rayuwar ta duniya ya tabbata da kai wata muhimma da ubangiji ya halicce shi dan ita shine ya tsaya tsayin daka ya bautata wa ubangiji kada ya hada shi da wani abin bauta da zaran zaka ce baka yi ba to kai kanka baka san ba waye kai daga ina kake ina zaka koma Allah ya kiyaye mu yake cewa wannan mutumin la ya aishu ala basiratin baya rayuwa da wata basira yake cewa wala ya mutu ala basiratin kuma ba zai mutu ba da wata basira haula wala quwwata shi sanya ubangiji yake bayyana mana ba zai ta wannan ba zai taba kasancewa ba wanda bai da basira a rayuwar shi ya mutu sawa'un mahyahum wa mamatuhum shin rayuwar shi za ta kasance ɗaya da wanda yake da basira da mutuwar shi da mutuwar shi da rayuwar shi aikin banza ne rayuwar shi bai barkata wani abu ba kuma lokacin mutuwar shi ya duribu na wujuhahun walautar aiz ya tawaffan lazina kafar mala'ika ya duribu na wujuhahun wa dubarahun ranar da za a ɗauki shi mala'iku za su zo suna jibgar shi suna bugon muskashi suna bugon bayan shi ba shi da alhani kuma shi ne kuma wanda ubangiji yake kyamata haɗuwa da shi mu yi kokari mu ringa yi wa kanmu hisabi mu ringa yi wa kanmu tunani tunani wanda yake na basira mu ringa duba da nazari mi ya kawo mu duniyan nan bayan duniyan nan ina za mu idan mun tahi mi za a yi wallahi wanda zai tsaya yana caza zuciya shiga wannan kalmomin to za ya tsaya yi wa ubangiji abinda abinda ya umarce shi Allah ya datar da mu yake cewa wa ana abdurrahman bin ghanam qala وقع الطاعون بالشام فخطب الناس عمرو بن العاص فقال هذا الطاعون رجز ففروا منه في الأودية والشعاب فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فغضب وجاء يجر ثوبه ونعلاه في يده, في يده فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم فبلغ ذلك معاذا فقال اللهم اجعل نسيب آل معاذ الأوفر فماتت ابنتاه فدفنهما في قبر واحد وطعن أو وطعن ابنه عبد الرحمن فقال يأني لابنه لما سأله كيف تجدك قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين ستجدني إن شاء الله من الصابرين زوا قرشان حديثا yake cewa daga abdurrahman bin ghanam yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lokacin da annoba ta mamaye ƙasa ta sham fa khataba khataba an-nas amr bin al-as amr bin al-as yayi wa mutane khutba fa qala sai yake cewa hadha ta'un rijzun wannan annoba cuta ce fa farru minhu fil awdiyati wash-shi'aba sai mutane suka suka tsere suka bar wannan wurin inda mutane suke rayuwa sai suka tahi zuwa ga kwarirrika da tududdika suka tahi suka yi kamfaman suka tahi suka yi zangonsa a can babala ga zalika shurahbil bin hasana wannan labarin sai ya cimma shurahbil daga rindin shuwan sun tsere sun tahi sun samu mafaka ba ba shurahbil sai ya yi hushi iya hushi waje a yi jirro saubahu wa na'alahu fi yadihi ya zo yana jan tuhahin shi takalmin shi a hannayen shi alama ce ta gaugawa yana so ya isar da wani sako da ya ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qala yake cewa sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na abukanci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko na zamna tsawon zamani ko tsawon wani lokaci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa walakinahu rahmatan rahmatu rabbikum ai sabkan wannan wannan annobar rahama ce game da ubangijinku saboda idan kun yi haƙuri ga irin sakamako lada na wanda yi mutuwar shahada za ya samu yake cewa wada'autu nabiyukum kuma wannan addu'a annabin kuje wa wafatu salihin qablakum kuma mutuwar mutane ne na gari kamun ku fa balaga zalika mu'adhan wannan labarin sai cimma mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi faƙala sai yake cewa Allahumma ja'al nasiba ala mu'azin al-awfar ya Allah ka sanya rabon iyallan gidan mu'az shine rabo kaso wanda yake mai tsoka daga cikin wannan annobar da ta samu al'umma kaga mutumin da ya san abin da yake ai mutuwar shahada ba karamin mutuwa bace ba famatat ibnatahu diyan shi mata guda biyu Allah ya musu cika cikawa a cikin wannan annobar fadafanahuma fi qabrin wahidin mu'az bin jabal sai ya binne su a cikin kabari guda daya kuma wannan halaka ne shari'a ta ba da dama abin ne mutum daya biyu ko sama da haka a cikin kabari daya kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ko kamar yadda ya lokacin yakin uhudu ya sanya sai yake cewa wane ne wanda ya yi karanta yahui har da ta alkur'ani sai a kaddamar da shi a cikin lahad yake cewa wa tu'ina ibnuhu abdurrahman wannan annoba ta samu ɗan shi abdurrahman faƙala yani libnihi shi mu'az bin jabal yake wa ɗan shi lokacin da ya tambaye shi yake ce mai kaifa ta jiruka yaya ka samu kanka ya kai abdurrahman qala alhaqqu min rabbika fala takun minal mumtarin yake cewa gaskiya ce daga gun ubangijinka kada ka kasance daga cikin masu shakka masu kokonto qala sai uban yake cewa mu'az kenan satajiduni insha Allahu minas sabirina yake cewa tabbas zaka sami ni daga cikin masu salatul isha al'an kaga wannan shi ke nuna mana mutanen rijalun sadaku ma ahadullaha wa rasula mutane ne ko mazaje ne wanda suka gaskata alƙawalin Allah da manzon shi ai an ce musu idan mutum ya mutu aljanna ce yake cewa to dan haka alhaqqu min rabbika gaskiya ce daga gun ubangijinka zamu muwa mika ararran fala takun minal mumtarin kada kasance ma cikin masu shakka ka rasa iyanka guda biyu ga na uku zaka rasa kada ka kasance daga cikin masu shakka shi ne uban yake cewa faɗa irin ta annabi ismail su ta jiduni in sha'allahu mina sabirin tabbas za ka same ni daga cikin masu haƙuri ƙala sai yake cewa wa ta'i na mu'azun fi kabbihi mu'az bin jabal shi ma wannan cutar ya ta same shi a tahin hannayen shi faji ala yuqallibuha sai mu'az ya kasance yana jujjuya hannayen shi a yana jujjuya hannun shi wa ya ƙudu sai yake cewa hiya a habbu ilayya min humrin na'am wannan hannun shi ya hi soyuwa daga gare ni daga jajayen raƙon ba fa'iza suriya an hukala rabbi gumma gammaka fa inna ka ta'alam an ni ohibbuka yake cewa idan idan idan idan idan idan idan idan mu'az ya juya hannayen shi sai yake ya ringa cewa ya ubangiji kumci ne daga cikin kumcinka fa innaka ta'lam anni uhibbuka lalle ubangiji ka sani lalle ina son ka wanda yake son ubangiji kwa yana son haduwa da ubangijin shi wa ra'a rajulan yabki mu'az ya ga wani mutum yana kuka qala ma yubkika sai mu'az yake cewa me yake sanya ka kuka ko me yasa ka kuka qala ma abki ala dunya kuntu usibtuha minka yake cewa ai ba ina kuka ba ne ba don duniya wadda na kasance na same ta ta hanyarka walakin abki ala hadal ilmin ladhi kuntu usibuhu minka yace ina kuka ne albarkacin wannan ilimin da na samu daga gare ka idan ka tahi abun wa za mu samu qala wala tubkihi yake cewa kadda ka mai kuka fa inna ibrahim salawatullahi alaihi kana fil ardi wa laysa biha wa laysa biha ilm yake cewa saboda ibrahim alaihi salam ya kasance a saman doran kasa amma dai a saman doran kasan nan babu ilimi yace fa atahu allah ilman sai allah ya ba annabi ibrahim ilimi fa in ana mitu yake cewa idan ni na mutu fatlubul ilma inda arba'atin ka nemi ilimi gun mutane guda hudu abdullahi bin mas'udin wa salmanul farisi wa abdullahi bin salam wa umair abid darda wannan mutanen guda hudu ka tafi ka nemi ilimi a gunsu kaga mutane wanda allan suke wa ba wai duniya ba suke yi wa ba ka gani mu'az bin jabal ya jagoranci runduna an yi bude-bude tare da shi idan kuma aka yi budi to tabbas da kwai samun ganima ita kuma ganima an halatta wa al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama za a kasa iya abin da kai za a baka yake cewa ba duniya ba nake yi wa kuka ba saboda duniyar na same ta ne a gunka tare da kai na same ta mun yi bude gari kaza bari gari kaza gari kaza mun samu ganima mun samu duniya ya ce amma dai ga annoba ta kama ka ina kuka ne saboda tahiyar da za ka yi mu wannan ilimin da muka samu a gunka hanyar shi ta yanki sai ke ce mai kadda kai kuka ai annabi ibrahim ya kasance ya zo duniya ba tare da ilimi ba ya rayu da a cikin wa'ansu mutane wanda ba tare da ilimi ba shi ba ya da mutanen da ya rayu da su ba su da ilimin ya ce amma dai sai Allah ya bashi ilimin ya ce don haka idan na mutu ka ta yi zuwa ga wannan mutane guda hudu ka nemi ilimi a gwansu وعن الحارث ميدس أبو كريم نسور اللوكة وعن الحارث بن عميرة قال إني لجالس عند معاذ وهو يموت وهو يجمع عليه ويفيق حارث بن عميرة ليه دقتين سوجاوا نرندنا معاذ بن جبل يكيتي وإنا زمني أقوم معاذ وهو يموت لوكة دا ake neman daukar ran shi ko lokacin da ya kwanta kwancin mutuwa wa huwa yugma alaihi wa yafiqa yana suma yana tasawa yana suma yana hulhudawa faqala ikhnika khalaqaka fa wa'izzatuka inni la uhibbuka yake cewa kai khalaka san ba zan fasaranta alkhanak ba yake cewa na rantse da buwayarka wallahi ubangiji ina san ka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana mana man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a duk wanda yake so haduwa da ubangiji to tabbas ubangiji yana son haduwa da shi wa man kariha wa man kariha liqa'a kariha Allah liqa'ahu duk wanda yake kamatar haduwa da ubangiji to tabbas ubangijin shi yana yana yana yana yana yana yana kyamata haduwa da shi nan abin da yake yi akhnaka faqala ikhnika kharaqaka shine hutai lunwashi lunwashi ya dauke wa mutum yake cewa da zarar lunwashi ya dauke me sai ya ce fa izzatika la uhibbuka tabbas da buwayaka na rantsi da buwayaka ya ubangiji lalle ina son ka malai ke cewa ba da rihlatin mubaraka bayan wannan dogon bulaguro da muka yi akan bayani wane ne mu'azu dan jabal kuma miye mu'azu wata gudunmuwa mu'azu dan jabal ya bada bangaren ilimi bangaren jihadi yace sahama khilalaha mu'azun bin nasib al-awfar bi birayi sharh al-haqq yace mu'azu dan dan jabal ya bada gudunmuwa iya gudunmuwa ko gudunmuwa iya gudunmuwa mai tsoka wurin wurin bina wurin ɗora tubali na gaskiya wahadun bina il-batil kuma da rushe dukkan wani gini wanda yake na ƙarya bahisan an shahada fi sahatil qital wanda yake neman dukkan kowace hanya ya samu shahada a fagen yaƙi mun gani tun daga badar har zawwa yakin shi na ƙarshe har zawwa lokacin bude garin sham mu'az yana iyakacin kokari ya zai a cikin wannan yakin kadda ya dawo gida ya samu mutuwar shahada yace fanalaha ala firashi sai kuma gashi nan bai samu ba mutuwar shahada ba a fagen yaki ba sai dai ya samu mutuwar shahada akan gadan shi sanda kai wanda ita wannan shahadar abu ne ko matsayi ne wanda ubangiji yake datar da wanda ya ga dama kalika kan Khalid ibn Walid yaki ɗari nawa ko ga tsankanin gazuwa da sari da sariya da mab'as Khalid ibn Walid ya tayi halarta amma dai sai gashi nan yana zubar da hawaye yana cewa gashi nan duk yakin da yayi amma dai gashi nan yau zai kwanta ko zai mutu akan gadan shi to shi ma Mu'az bin Jabal amma dai shi mutuwa ce ta shahada albarkacin wannan annoba da ta riska da shi yake cewa wa kana amrullahi qadran maqdura kuma al'amarin Allah abu ne wanda ya riga yake kaddarawa yanda ya ga dama kaddara shi farah fahim farahimakallahu ya imam ulama Allah ya ji kanka ya kai jagora na malamai wa ajzalu wa ajzala laka thawabu wal ata kuma Allah ya sakanta maka da lada wanda yake mai girma kuma da sakayya ko ta goma shi a kunshi wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin kuma karshen kiran mu shine godiya ta tabbata ga ubangijin talakai na wannan shine abinda malai ya kawo mana na daga tarihi na mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi kamar yadda kullum muke nanatawa shi wai ba ka karanta ba ka ji abinda aka ce maka wana daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ba ya burge ka ka ce a wannan namiji ne ko sadauki ne a'a ka karanta ka yi aiki da abinda ya aikata ya samu yabo daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka biyo bayan shi suka yabe shi haka kuma aka rubuta tarihin shi a ƙarƙashin tarihin musulunci kuma ake yaba musu ake neman musu yarda ta ubangiji duk abinda za ka ji an ce maka wani daga sahabin manza daga sa daga cikin sahabin manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata to kai kokari kai ma kai koyi da wannan abu da sai ibn kasir yake bayyana mana tashabbahu illam takunu mislahum ku yi kokari ku yi kamanceceniya da wa'annan mazanjiya sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallama koda ba za ku kasance kwatankwacin su ba kuma dama nisan ya mana rata kamar nisan sama da ƙasar tsakaninmu muke da su saboda ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana abinda sahabi ɗaya za ya ɗauka ya bada daidai gwargwadon muddu guda ko kuma rabin muddu mu da zan mu ɗauki daidai gwargwadon dutsen uhudu ya kasance man dukkan shi zinariya ne mu bada fi sabilillahi wallahi bai kai ba daidai gwargwadon abinda ya bada zakka guda ko rabin zakka wannan shi yake nuna maka ratan da yake tsakankanin gargai da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rata ne mai nisa da haka ka yi ƙoƙari ka yi koyi da abin da suka aikata ko kai ma ka samu shiga ƙalƙashin yaban da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya musu yaban da alƙur'ani ya musu kuma tanadi da aka musu a gobe kiyama na shiga gidan aljanna kuma da matsayin da ubangiji ya ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bayyana mana za su samu a cikin gidan aljanna kadda mu manta wallahi idan muka saba yanda aka dora ayyukansu aka dora ayyukansu akan sikeli aka auna nagari aka sakanta musu da nagarta aikin banza aka sakantawa waɗanda suka ƙi imani da manza Allah sallallahu alaihi wasallama da mugun abu yake cewa to mu ma haka za a dora namu sikelin daidai ne ba canza shi ba za a yi ba wani da ulmawazin alkistar yau milkiya ba babu hira a ce wannan sahabban manza Allah za a dora musu a sikelinsu daban wannan mu ma al'ummar da muka zan mu zo ƙarshen zamani mu ma sikelin mu daban yanda aka da auna nasu to haka mu ma za a auna namu sikelin ɗaya ne sai dai rahama ubangiji ita take yalotuwa a kanmu in dai muka kwatamuta muka nuna soyayyar ba da su to tabbas ubangiji zai tayar da mu da su ƙarƙashin rahama shi zai kai mu inda ya kai su sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana almar'u ma man ahabba yawmal qiyama iya gejin soyayyarka da wannan bawan Allah wannan sahabin wannan wannan soyayyarka da manzon sallallahu alaihi wasallama to zaka tashi tare da su ka karanta an ce yayi kaza yayi kaza to ba abin da zai kara maka illa neman mai yarda da karin soyayya ta wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka zagi ne da mutse kai kwaikwayi abin da yake aikatawa ko da ba za ka iya yi ɗari bisa ɗari ba Allah ya datar da mu abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyaye da kakannu da malumma Allah sanya aljanna ita ce makomasu ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana yan uwa da amina arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi albarka ya yi wa kwanukan ba albarka wannan ƙasa ta muna fatan allah ya kawo sauƙi daga cikin tashe-tashe hankali da yake faruwa muna fatan ubangiji ya labbafa ya datar da mu a cikinta ubangiji ya yaye dukkan abubuwa wanda suke kai suke kawowa da masu da marasa daɗin ji ya sanya ya kasance albishir ne kullum zamarin gaji اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك كم من gobe da kwai daura da aka tsara alkashin maktaba ta markazin ahlus sunna wal jama'a za a yi ta akan littafi guda uku da kwai tazkiratu sami bangaren tarbiyya sannan da kwai sharhul waraqat bangaren usulul fiqh ko alwaraqat bangaren usulul fiqh ta imamul haramai sannan kuma almi'iyya bangaren sira insha Allah littattafai guda uku wanda za a fara gobe karhe takwas dan yi post daga sha biyu da rabi zuwa karhe biyu kuma a dawo a yi da maraice daga biyu har zuwa karhe shida sannan rasuwar juma'a daga karhe takwas zuwa goma sha ɗaya insha Allah ke don ga ɗaliban ilimi wannan dama ce insha Allah Allah ya datar da Thank you.